duk wani wannan tattaunawa din har yanzu muna tattaunawa akan abinda musulman su suke fada musulman sun je suna yawa sauran wa'azi to yanzu muna ta jin irin wa'azin da suke yi ne da kuma abubuwan da suke fada annabi yana ji sallallahu alaihi wasallam ko kuma Allah yana mayarwa annabi sallallahu alaihi wasallam cikin tattauna da suke har ma suna ba da labari a cikinsu akwai salihan bayi tun daga zuwan musuluncin nan aka samu su ka zama salihan bayi akwai kuma wasu mutanen banza ne ba haka suke ba to nan ne za mu ci gaba da tattauna a wannan aya ita ce aya ta goma sha ɗaya a cikin suratul jinni aya ta goma sha ɗaya a ƙul'uhiyar ilayya annahu istama a nafarin minal jinni wannan sura din na
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا wannan shine abin da suke faɗa su aljanu a wannan aya ta 11 zuwa ta 12 zuwa ta 13 a cikin suratul jin suke cewa wa anna minna salihuna mu tabbas a cikin mu akwai salihai salihan bayi ma'ana aljanu akwai bayin Allah nagari salihai kamar da mutane ake samun salihai suka ce wa minna duna zalik kuma a cikinmu akwai wanda ba salihai ba koma bayan haka wanda 'ya'yan banza ne ba su da kirki ba sa bin Allah sai suka ƙara fito da abun a fili suka ce mu ɗin da muke gani kunna tsara iƙa ƙidada a cikinmu kafin mu karɓi musulunci mugayen ciki ɗin waɗanda ba mutanen kirki ba a yadda muke ba mu da kirki daɗin to daɗin rashin kirkin ma daban-daban ne son zuciyarmu da lalacewarmu ɗin wani gurup ɗin kashe mutane suke su kashe aljanu wani gurup ɗin ɓarayi ne wani gurup ɗin shirka kawai suke yi wani gurup ɗin haɗa kai suke da bokaye shine suka ce kunna tsara'iƙa ƙidada mu hanyoyi ne da yawa hanyoyi ma kuma na rashin mutunci daban-daban shine tsara'iƙa ɗin ƙidadan ɗin nan ma'ana waɗanda ba sa bin harkar mutunci ai ahwa'an mukhtalifa son zuciya ce ta daban-daban in kai kana ji da son zuciya iri kaza to wancan group din su ma suna ji da shi kamar yanzu yadda ake samu clicks clicks da ake da su na mutane zaka samu waɗannan sun kware ne a harkar sata wannan yankan aljihu wannan damfara wannan satan su da makamai suke yi wayannan kuma ta intanet suke yi wannan group din yan madigo wannan group din yan liwadi haka dai group group group suka ce haka suke ai kunna mazahiba mutaaddida mu group group ne daban-daban wa ara mutafarriqa muna da ra'ayoyi daban-daban wa ahwa'an muna da kuma munanan abubuwanmu na son zuciya shi ma muktalifa daban-daban amma a yanzu alhamdulillahi akwai salihan bayi a cikinmu sai suka ce wa an na mu tabbas muna da tabbas kun san mun tattauna game da zanantu ko zanna mun tattauna da ku a can baya na baku wata ka'ida na ce duk inda kaga ta zo da nunu taukid duk inda ta samu anna ba mu khaffafa ba ta zo musakkala as-saqila mushaddada kenan to wannan yana nufin al-yaqin idan ta zo da an kuma tana nufin ash-shakk musamman idan salihan bayi ne suke magana ta zo da anna tana nufin tabbas to kaga nan ai musulman aljannu suka ce wa anna zananna mu muna da tabbas lan nu'jizallaha ba mu fi ƙarfin Allah ba dukanmu muna ƙarƙashin mulkin Allah da ƙarƙashin ƙudura ta Ubangiji lannuji za fil ardi ba mu fi ƙarfinsa ba layin kiruna al'iflatu min fil ardi ba za mu iya kubuce masa daga azabar da zai mana ba a bayan ƙasa in yi rufe mu da ita walan nu'jizahu haraba balle ma a ce muna da daman da zamu gudu in ya kama mu idan ubangiji ya danke mu kawai al'amarin bashi da kyau wannan ana isarwa mutane ne ana isarwa mutane inna akhdahu alimun shadid danki na ubangiji akwai matsala a ciki kar kai abin da Allah zai kama ka ka shiga hannun ubangiji ko banna kake ka shiga hannun polisawa abin ba kyau ba shi da kyau kai ko hannun 'yan banga ka shiga balle a ce baka kyauta wa ubangiji ba kayi wa Allah ta'addanci in ji bahaushe har ka ƙure shi har ya zama ya kama ka ubangiji ya fara kama ka to daga kamun da zai maka na duniya yana nuna lahiran kama tana da matsala yana nuna akwai matsala suka ce walan nu'jizahu haraba ba za mu iya kubucewa Allah subhanahu wata'ala ba sai suka ce wa anna lamma sami'na al-huda mu ai mun gode wa Allah da muka da Allah ya turo mana shari'a ta zo mana yanzu wa'annan na ga muku musulman ne suke magana ai suka ce mu tabbas mun yi nasara lamma sami'na al-huda a karan farko da muka ji shari'a amanna bihi sai muka yi imani da shi mutane ba mutane yanzu ana karanta musu Qur'ani lokaci guda da lokacin da mutum ya bijire sai an shirya masa kamar wa'azin ƙasa a karanta wannan ya bujire a kawo hadisai ya bujire mutum mai taurin kai kenan wa kana al-insanu aksara shay'i al-jadala haka dan adam ke ga musu ga taurin kai yasa Allah ke ta wazkurullaha fi ayyamin ma'dudat ومن تعجل في يومين في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى فاتقوا الله واعلموا أنكم إليه تشرون ومن الناس من يؤجب قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام إذا كسبان دان adam take يشهد الله على ما في قلبه ga yawan rantsuwa ga yawan musu kaga dan adam yayi asara in dai wa'azi zai zo masa ba zai karba ba a lokacin da aljani bai taba jin qur'ani ba watakil kai ka haddace ƙur'anin ma a ce ana karanta maka baya maka amfani amma aljani bai taɓa jin ƙur'ani ba a karan farko suka yi imani da shi har suka ɗauka suna wa'azi yanzu allah ya baki ƙur'ani allah ya baki fahimta baki yin wa'azi a cikin gidanki ma baki yi balle har mu ce muna fatan alhamdulillah yanzu mun samu mata waɗanda suka tsaya suka san addini har sun fara wakiltan maza har inda maza maza je su yi tafsiri yanzu ba su za su yi ba mata ne suke Allah ya nuna mana lokaci a ce duk irin guraren tafsirin nan a ce ba mu za mu zo mu tsaya muna yin tafsirin ba ku ya ku ne ku kuma kun ki ku tsaya ku yi karatu sosai kun ki ku shigo fagen da'awa din a yi da'awa wanda suka shigo fagen da'awa din ba su da yawa bayan ba su da yawa kuma sun ki su tsaya su yi karatu sosai ce sa wakilci a mata ɗan kaɗan muke da shi abu samu mata waɗanda su za su yawo a ƙur'ani za su ga ko'ina kamar yadda aka samu a baya irin su aisha Allah ya ƙara mata yadda mamar mu ummu na aisha in ga karan farko suka ji suka ce wa anna lamma samina huda amanna bihi kawai sai muka imani da shi babu taraddudi faman yu'min bi rabbih to kuma mutane da sauran aljanu wanda ya imani da ubangijinsa fala yakahu baksan baya tsoron Allah ya nakasa masa ayyukansa na alkhairi wala rahaqan baya jin kuma ubangiji aikinsa na sharri za a ƙara masa lodi iya abin da kai wala yuzlimu rabbuka ahada ubangiji baya zaluntan kowa haka Allah yake umay ya'mal min as-salihati wa huwa mu'minun fala yaqafu zulman wala hadma inda mutum ya aiki na gari kuma yana mu'mini to baya tsoron ubangiji ko zai zalunce shi sannan baya tsoron ubangiji ko zai masa kwauro a ce abinda ka cancanta ba shi za a baka ba a baka kasa da shi Allah ba zai haka ba wannan gurin akwai wata fa'ida babba da suka tashi game da aljanun da suka tashi yin bayani game da kansu sai suka ce wa anna minna salihuna wa minna duna zalik a cikinmu akwai nagari akwai kuma waɗanda suke sabanin nagari ya nuna bisalihina anfusahum suna nufin nagari din alhamdulillah su ne da suka karbi musulunci wa biman duna sala baqiyata nau'ihim sauran kuma gaba daya sai suka ce wa minna duna zalik sauran akwai wanda kuma su yi imani ba ganin yanzu suna wa'azi ne na alkhairi ganin yanzu suna wa'azi ne na alkhairi kuma suna kiransu zuwa ga dadai da suka zo ba su ce mu alhamdulillah mun yi imani amma ku tsinannu ne ku marasa imani ku mara kaga aljani ma yanzu ya fi wasu malaman iya wa'azi yanzu wani malamin in ya hau mimbari ya hau kan kujerar wa'azi ba zagi mutane ke ba ka ji an kira suna a kira suna a kwakwaza masa zagi wai kuma kana wa'azi wannan malamin da kake so ka yi ka ja hankalinsa yana da mabiya wata sun fi naka ma yawa yanzu ka zagi malaminsu don Allah za su saurare ka su mabiyansa to ga fanan aljanu amma da suka ta suka ce a cikinmu akwai wanda sun karbi musuluncin nan akwai waɗanda ba su karɓa ba ba zagi ba cin mutunci saboda suna kiransu ne zuwa ga hanyar alkhairi dole a bi su a lalama da kuma hanyar da za a gane suka ce wa min na duna zalik sallah subhanahu wataala ya ci gaba da fada suka ci gaba da fada suna cewa anna minnal muslimuna na
wa anna minnal muslimuna wa minnal qasidun faman aslama fa ulaika taharraw rashada وأما القاسطون فكانوا لجهنم جهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا ubangiji ya ci gaba da labarta mana al'amarin wa'yannan aljanun suka ce wa anna min dal muslimuna a cikinmu dai akwai musulmai wanda suke bin Allah subhanahu wata'ala wanda suke kan hanya ta musulunci wa min dal qasitun yace sannan kuma a cikinmu akwai wa'yanda suka zalunci kansu ba su karbi musulunci ba alja'iruna kenan al'adiluna an tariqil haqqi wanda suka bar hanyar gaskiya to sai aljanu suka ci gaba da wa'azi suka ce faman aslama duk wanda ya karbi musulunci ya kadaita Allah ya bar shirkan nan da muka yi ta fada fa ulaika taharraw rashada ko wa'annan sune suka dau hanyar shari'a wa'annan sune suka nufi shari'a Allah ubangiji ya datar da su kuma zai ci gaba da datar da su sun kama hanya ta zuwa aljanna أولئك تحروا رشدا أي أولئك الذين توخوا وقصدوا الحق والصواب سنة وإن دسكا hau hanyar gaskiya da hanyar dace kuma sun kama hanya ta shiga aljanna kaga wannan wa'azi cikin ruwan sanyi in fa ka bi annabin nan da ya zo muka ji wa'azinsa muka yi imani ka samu shirya wa anna minal muslimuna wa minal qasitun a cikinmu akwai mutanen kirki faman aslama amma wanda ya musulunta nan faga makoman da zai samu daga wa'azi a cikin ruwan sanyi to tun ga yanzu sun gama faman aslama wanda ya musulunta fa ulaika taharraw rashada in dai karke musulunci to ka kama hanyar shari'a zaka tsira to sai ɗaya hanyar wanda yake haka fa wa ammal qasituna ya suka ce amma su kuma jairai fitinannu da suka kibin Allah suka zama 'yan ta'adda 'yan iska fakanu li jahannama hataba wannan wutar jahannama ce za su zama abincin wutar jahannama abincin wutar jahannama in ana bukatar wutar jahannama ta ruru to su za a jefa ciki haka Allah ya faɗa wa laqad zara'ana li jahannama katsiran min al-jinn wal insi lalle wutar jahannama tana da rabo da za a zuba mata da yawa na daga aljanu da mutane lahum qulubun la yafqahuna biha saboda ana musu wa'azi zukatansu ba sa amsa walau ma'ainun la yusiruna biha ana musu wa'azi idanunsu yana rufewa ba sa ganin gaskiya walahum adhanun la yasma'una biha ga kunnuwa amma suna ji sai su ki karba amma aljanu ji ɗaya suka ɗauka ula'ika kal an'ami bal hum adall wannan kamar dabbobi suke kai sun fi dabbobi bata ma wa ula'ika humul ghafilun wa innan sune rudaddu batattu marasa kan gado mutum yayi kokari a koyaushe ya ga yana hanya ta ta gari ce yana kan hanya ta dade sai Allah yake cewa wa allahu istaqamu ala tariqati ina ma a ce wa'annan wa allau adala zalimuna ila tariqis sawab ina ma a ce wa'annan wa'anda ba musulman nan ba wanda suka ki musulunta da mu cikin mu aljanu da kafire na makka ina ma a ce istaqamu ala tariqa sun yi istiqama akan hanya sun musulunta suka hau hanya dodar babu kwana ba shake suna kan hanya ta gani la asqainahum aiko duk wanda ya imani ya hau kau hanya la'asqainahum za mu shayar da shi ma an ghadaqa ruwa mai yawa nan gurin ya ƴan uwa duk wanda yake so zauna a duniya lafiya wallahi ya nisanci sabon Allah ya bi Allah nan gurin aka ce wa allahu istaqamu ala tariqati la'asqainahum jumlatan wa afradan ko kai kadai ne kace duniya ta ki bin Allah ne kadai zan bi Allah wallahi Allah zai barka zauna lafiya gidanka ba za a yi yunwa ba ‘ya'yanka za su samu albarka familinku sanadiyan kai kaɗai ma sai ka jawo familinku albarka sai ka ji kana cikin zaman lafiya balle a ce duk gari a haɗuwa bi Allah walau an na halal ƙura amanu wata ƙau lafatana alaihim barakatun minas sama ko ina ma a ce ahalul qura za su yi imani gari guda za su faɗi su yi imani da Allah ya bude musu albarka daga sama ai ta saukar musu da ruwa a sa musu albarka mutan garin kowa ya zama mai kudi ba talauci ba dauke wuta babu kidnapping kimmashin ko babu shi ba wannan babu kana tafiya kana tsanin za a kwace maka waya babu a zo ana ce maka kudin wuta za a yanke maka wuta wa ake maganin kaiwa niƙa ma in ka ji ƙasa ana cewa waiwai mai wai za ka kai niƙa ai kasan ƙasar ta yi kwalafsi ɗan ƙasar wai na cewa zan kai niƙa inji ni an samu matsala ƙasashen da aka ci gaba duk abin da kasan niƙa shi ake yi to a kasuwa a niƙa ake sayansa mai niƙa injin niƙa ana yinsa ne don kamfani ba don ni da kai da ke mu ɗauka mu je muna layi ba don wannan ba ba don wannan ba akwai cikin ƙasashen da na zauna na buƙaci cin masara aka yi ta min kwatancen gurin da zan samu masara na je na samu masara zan saya su abin da ke tambaya yaya ni ina kiwon doki ne ina kiwon doki ne me zan yi da masara ko ina kiwon kaji ne su ba ruwansu ba ita suke ci ba saboda mu kuma mun saba da ita to in dai ka bi Allah wala Allah zai maka albarka kisa Allah ce la askainakum za mu shayar da su ma'an ruwa gadakan mai yawa to nan an faɗi ruwa ne kaɗai saboda shi ne rayuwar ɗan adam da duk wani abu da ka sani Allah zai maka inda in ka bi Allah ba ka da kuɗi amma ka fi mai kuɗi kwanciyar hankali kana cikin nutsuwa Allah ba zai kunyata ka bai tayar maka da hankali ba za a maka haka ba sai dai in baka bi Allah ba in ko baka bi Allah ba to kullun kana cikin kunci da damuwa shi yasa Allah ke cewa wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka duk wanda ya bar hanya ta ka bar qur'ani ka bar bin Allah to zaka samu rayuwa ta kunci nan din nan girji kullum wai me yake damuna ne ka kwanta bacci bacci ya ki zuwa haka zaka yi ta fama mun wuce a suratu no a can suratu no mun wuce wasu ayoyi da annabin Allah Nuhu yake cewa mutane su yi imani su bi shi in kwa suka bi shi yursilis sama'a alaikum midirara Allah zai saukar muku a sama zai turo muku ruwa kenan alaikum zai turo muku ruwan sama midiraran gadakan kenan ruwa mai yawa marka marka wa imdidkum bi amwalin wa banina ko wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara du'a ka Allah zai muku ko dukan ku ko daidaikunku ku malakum la tarjuna lillahi wa qara yasa ba ku girmama Allah to shi ne a nan gurin Allah yake gaya mana Allah subhanahu wataala zai ba ku ruwa idan Allah ya ba da ruwan nan ya ba da ruwan ne linafti na humfihi don a jarabce ka duk abin da Allah ya baka na arziki da nitsuwa to an baka shi ne don me don a jarabce ka gaya za ka yi linabluwahum ayyuhum ahsanu amala domin mu ga wani aiki za ka yi da dukiya din Allah yana bada yana yana baka kwanciyar hankali dan ya jarabce ka can suratul baqara a karatun mu na maza mun yi magana ko alam tara ila alladhi hajja ibrahim fi mulkihi fi rabbih alam tara ila alladhi hajja ibrahim fi rabbih an atahu allahul mulka an bashi mulkin nan dan jarabawa ne a jarabce shi ne to da aka jarabce shi sai mulkin sa ya zama masa fitina sai kasa cin jarraba wannan mulki sa masa girman kai to Allah in ya saukar maka da ruwa ya baka arziki ya baka kudi ya baka nitsuwa ya baka yaya wata kilma ya baki miji nagari bawan Allah duk wallahi wannan jarrabawa ne ga ya zaki kula da shi wata ba ta miji nagari ta ta walakanta shi wata wani a bashi mata ta gari ta walakanta ta wata kuma mijin nata kullun duka yake mata kuma ana zaune lafiya wallahi yadda ke ta kore ta gida iyayen su yi magana ya hada da su ya kwakwaza musu zagi ya yi juyansa kuma dole a dauki yarinyar washe gari uku da daddare a dauke shi a bi shi da ita a dawo masa da ita na musamman me ya faru ba to da kai Allah ya baka ni'ima ka rike in kika yi sa'a mijinki na kirki ne bawan Allah yana iya kokari faɗi tashi wajen nema addininku kula da ke wani fa saboda mutunta matarsa ko nan da nan sai ya zo da mota ya ɗauke ta kaita ya ajiye ta in kin gama ki buga min waya wani kuma saboda rashin kula da matarsa ya ce duk inda za ki je karki tambaye ni kawai ki tafiyanki ba burge ke ba wallahi ba burge ke ba duk mijin da zai ce duk inda za ki je kawai ba sai kin tambaye ni ba ita tafiyarki ki ce akwai gyara mai gida ke kuma mahaukaci ya ce yake ta yin haka ne ko ya ce yi hakan a'a in kin tashi sai ki ce mai gida muna so za mu yi abu kaza za mu je waje kaza ko ya ce ki je duk baki ba a'a ki bi shari'a to ni saboda mutunta ki ma sai ya san yadda za a yi ya kai ki da kansa a mutunci a kimance inda kika je din ya shiga ya gaishe su ki gama daga baya wani lokaci ya dawo ya dauke ki to ka rike wannan mutuncin wata za ka samu sirikarta ta fi ma kula da ita fiye da uwarki da ta haife ki wallahi wata za ki samu haka uwar mijinki kulan da take miki a lokacin da yake gidan miji ya fi irin kulan da mahaifiyarki take miki za ta nemi ka za ta yi ka za ta sai ka so ki rike wannan ni'ima duk albarkar da Allah baka ka rike ta da kyau to Allah in ya baka arziki jarrabawa ne dan ya gane wa zai gode ya gane wa dai kuma zai kafirce masa rashin godiyan Allah ni'iman za ta tafi sai za ka samu wasu da yawa suna tare da mazajen kirki amma rashin gode wa kirkin sai ka ganta a layi ƙarshe ta je ta auri mijin da zai daka ta kuma dole ta yi haƙuri a lokacin da ta ƙi yin haƙuri da na kirki haka wanda zai samu mata ta gari ya yi ta walaƙanta ta Allah sai raba su auren sai kawo masa matar da abinci ma in ya dawo cewa za ka je ka kicin ka ɗauko kuma dole ya bi ta saboda ya ƙi gode wa ni'imar Allah Allah ya turo masa jarrabawa Allah ya jarabce shi da ni'ima sai ka riƙe ta da kyau ka mutunta ta in ka ƙi sai Allah ya kawo maka bala'i kuma dole ka kula da wannan bala'i kuma ba lada a lokacin da rashin bala'i an ce ka kula da shi ka samu lada ka ƙi ka kula da shi wata Allah ya bata ‘ya'ya na gari ta yi musu riƙonsa kai zarkashi ba ta kula da su a cikin rashin godewa Allah da rashin kula da ‘ya'ya na garin sai Allah ya kawo mata mai tsiya guda ɗaya kuma Allah in ya tayi jarabtanta sai zama shi ta fi so ta za ku na ganin irin wannan ka gani kowa ya ƙisa sharan masallaci ba ta kasuwa zai ba ta coci zai yi je ta coci ka duk abin da Allah ya maka mai kyau ka riƙe shi arziki ka yi aiki da shi yadda ya kamata in ko ba haka ba sai ka dawo ɗan wahala kuma ka zo kana aikin wahalar da ba za a yaba maka ba shi sa Allah ce inna ma amwalukum wa auladukum fitina ƴaƴanku da dukiyarku fitina ne yadda Allah ba ku wannan arzikin ku yi kokari ku ribace su ku yi aiki da su ta yadda Allah ya faɗa wa namlukum bi sharri wal khairi fitna shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin Amr ibn Auf al-Badri annabi ke cewa mal faqru aksha alaikum ni fa ba wai tsoron talauci nake muku ba talauci ba wani abu bane talauci ba wata tsiyar bace talauci dan ubangiji ya turo maka shi ya zama Allah ya baka wadatar zuci wallahi sai ka fi mai kudi ma nitsuwa duk talakan da kaga yana buge-buge yana tada hankalinsa bai wadata zuciyarsa ba ne ana ba ku labarin matar da suke bala'in wahalan gidan haya ta samu labarin mijinta ya sayi fili a jeji ba wanda ya fara gini aka yi sa'a filinta ƙarƙashin bishiya yake matar nan ta ce aje a nuna mata filin ana kai ta bakin filin da ta gani ta ce nan ne namu e yanzu nan halal malak ɗinmu ne e yanzu da muna zaune a nan ba wanda zai zo ce ba ku biya kudin haya ba a tashi aka ce mata eh sai ta ce to je ka ɗebo min kaya na yau an yi ƙaura kenan nan da gaya muku rigiman da aka yi ƙarshe sai da aka ɗan yi abin da aka yi aka ɗan mata ɗakin bukka ta ce nan ya fi min gidan da zan je a walakanta ni saboda ta wadata da nata duk wanda zai zo cikin gidansa ya gani ya ce ka ni wannan gidan wallahi ni yanzu abin da nake ina ma in samu gida irin na suwa ne amin kaza a ce ƙasa falo sama waɗaki kudu kin samu matsala Allah ya baki inda zaki kwanta a yi ruwan sama ba zai jika ki ba ki zo kina yi wa Allah butulci kina cewa ba irin wannan ke so ba ke nasuwa ne mijinki ba zaki ce Allah maka albarka mun gode Allah ya Allah mun gode da kamar irin wannan wasu ma ba su da kamansa ba zaki haka ba mijinki ana kokari a ci da safe da rana da daddare amma ba irin wanda ake so ba gode wa Allah da kika samu wannan ranar da babu a ce to an samu dai na rana kuma muna da dare gobe mu sanya za a yi ba a ci na daren a tashi da azumi wace gari duk ku tafiyar da rayuwarku a haka ba ta da hankali saboda talauci in ka iya kula da talauci wallahi sai kafi mai kudi kwanciyar hankali sai annabi ke cewa abinda nake tsoro a gare ku an tubsata alaikum duniya a ce Allah ya baku dukiya ku samu duniya kama busitat ala man kana qablakum kamar yadda 'yan bayan ku aka ba su duniya fatanafasu suka yi ta yin abin nan alfahari da me competition suka yi ta competition idan wannan ya gina gidan sama mai hawa bakwai wannan ya ce yanzu wannan ni da ni na bashin kaza ma sai ka je gina mai gida goma sha bakwai mai hawa sha bakwai wannan in ya sayi mota ta miliyan ishirin sai ka ji an je shi ci a tunda ya sai ta ishirin ni barin sai ta arba'in haka fa yanzu ake yi akwai mutumin fa da yarsa wayek ta ce wayek ya saya mata motan 80 miliyan ka ganta alaran mafi 80 miliyan motar miliyan 80 fa haka ake ta yi wallahi na rantsi akwai inda na shiga cikin abuja cikin wata babbar anguwa amini na kamar ma da kai da yanar ma da kai ne in na cina in na yi abu na za ka cina da kai ne na kai ka wani program amini na muka shiga abuja na ziyarce shi a ofis ɗinsa mun fito yake nuna min gidan da an kashe a lokacin mafa lokacin kuɗin ma miliyon ɗaruruwa aka kashe wai daga baya wani injiniya ya zo ya nuna masa ai swimming pool ɗin yanzu da ake ba a fili ake ba akwai na ƙasa akwai ta inda za a shiga daga ɗakin ka shiga su wallahi aka rusa gidan nan aka sake sabo swimming pool an kashe millions a lokacin fa kenan dan in yanzu ne gaskiya billions za a kashe ya nuna mace kaga gidan nan da kai yana kagan shi wannan gidan to annabi ya ce ba tsoron talauci nake muku ba abinda nake tsoro a baku kudin yayi yawa ku zo ku kafirce ku lalace ku zama mutanen banza in ka san yadda ake da kudi za ka yi mamaki akwai wani babban mutum da muke taɗi da shi amma ba a babin alfahari ba ne a babin yana cewa in bai bi Allah ba wai yanzu me zai yi sai na ba mu labari sai ke cewa shi fa akwai lokacin da idan za a masa ɗinki to sai tambaya ina ne kamfanin da ake ƙera yadi wanda yadin shi ne na ƙarshe sai a faɗa sai ya ɗau jirgin sama sai ya tafi idan ya je sai a gwada shi a gurin a yadin da za a fito da sunansa za a ɗinka masa wallahi cikin maganar da muke babban mutum ne wallahi ya ce wallahi malam na taɓa jin labarin plate ɗin abinci guda ɗaya wallahi ya ɗau jirgi daga nan ya tafi london ya ciyo plate ɗaya ya dawo wallahi baki da baki muke magana da shi plate na abinci ba plate plate matukin jirgi ne wannan bawan Allah uba ne a wajena yana ba da labarin nan ba labari ne na wai shi yana alfahari ba yana ba mu labarin cewa ba irin ni'iman da Allah bai masa ba idan bai tsaya ya gode wa Allah ba Allah ba zai bar shi ba wallahi babban mutum a nan garin uba ne a wajena suna da cikin dattijanmu na wannan ƙasa shi matukin jirgin sama ne ce tafi bai ce ciwo abinci filar ɗaya an ce a shi kenan na ga wajen yake nan kuma aka dawo yake na aka ci gaba da wata abu kamar kai ne yanzu ka ji an ce ka ai akwai wani restaurant a ina a ce a nan tashan daɗin kowa sai ki zo ki ɗauke kina fim fi ki je ki so ki dawo wani ma yanzu ba kina ganin wa yanzu an ce wani ya hau jirgi ya zo ba wani yanzu sai ya yi mamakin ki yanzu don Allah akan yanzu har keke na fim za ta hau ta je wani yana ga yau kin ɓata lokacin ki da ki sa wannan keke na fim ki sai biskit bana naira 20 ki ciki tafiyan ki ta kullum ka duba na ƙasa da kai kar ka duba na sama da kai Allah yake cewa man yu'rid an dhikri rabbih yasluku azaban sa'ada duk wanda ya kauda kai daga zikirin ubangiji to Allah zai saka shi cikin kunci da azaba wanda wannan azaba din za ta bashi wahala azaba mai tsanani man arada an zikiri kenan fa inna lahu ma'ishatan dankan wa man azlam mimman dhukkira mimman dhukkira bi ayati rabbih thumma arada anha inna minal mujrimina muntaqimun indai aka kawo maka zikiri kaki to zaka shiga masifa sai Allah ya ce mai alramma
وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كانوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada wa annal masajida lillah ay dukkan masallatai allati hiya buyutul li ibadatillah wanda gurin bautan Allah ne lahu wahdahu ta Allah Allah ne shi kadai ma'ana an zo Allah kadai yake bautawa fala tushriku billahi ahadan min khalqihi kar ku hada Allah da kowa wannan masajida lillahi fala tad'u ma Allahi ahada dukkan masallaci na Allah ne gurin kiran Allah ne wajen bautawa Allah ne haka dukkan wata ibada da ka sani a Allah kadai ake yi wa kar ka hada wani da shi a cikin Allah ne a cikin bautar kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin duk wani motsinka da Allah shi kadai wa yake saukar da ruwa Allah wa yake bayarwa Allah wa yake kashewa Allah wa yake hanawa Allah wa zan nemi taimakonsa Allah wa zan nemi tsari da shi ubangiji ba za ka nemi taimakon kowa ba ba za ka nemi tsari daga kowa ba sai daga Allah shi kadai shi sa Allah ke cewa wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidin wad'uhu mukhlisina lahu din ku je ku bauta wa Allah shi kadai a dukkan gurin bauta ku kira shi shi kadai kar ku hada shi da kowa kar ku hada shi da komai kar ka kira wani mala'ika akwai masu kiran mala'ika jibrilu kar ka kira wani annabi akwai masu kiran annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da suka shiga damuwa ta ce ya rasulullah ya rasulullah haram wannan shirka ce halaka ce annabi bai ce a kira shi ba Allah ya ce a kira annabi shi ma in ya tashi Allah yake kira to kai kuma za ka kira annabi za mu samu ayoyi a gaba yanzu muna gama wannan wanda misali za mu samu ayoyin da annabi yake nuna karka kuskura shi kansa Allah yake kira ya ce shi ɗin da wasu suke kiransa to yana gaya muku idan da zai shiga hannun Allah ba wanda zai iya kubutar da shi in ji annabi za mu gani yanzu nan Allah ce gaya musu ko kai ne ka samu matsala da ni ba wanda zai iya kwatar ka kai annabi ina ga wanda zai je kira annabi to wani ma ba annabin yake kira ba wani ma wani wani wani shehinsa ne can wani malami ka dauke shi kawai ka ce wai shi zai zai cece ka ka zo faduwa ka kira shi ka ce wani ya gausu ya kaza ka je ka manna hotuna wai waɗannan hotunan su ne abin bauta yanzu su ne za su cece ka ka zo ka samu hotuna kana rataya su a kwanonka da butarka sai ka ga an sa hoton wani wani malami a manna shi ana tafiya da shi kana girmama shi kamar Allah wallahi mushriki ne kai wannan shirka ce ka zo za ka faɗi ka ce ya shi ya rasulallah to na Allah ne kaɗai wa annahu lamma qama abdullahi yad'uhu kadu yaqununa alayhi libada annahu lamma qama muhammad yad'u allah ayyada al'amarin yake lokacin da annabi yazo yana yana kiran allah kadal jin yakununa alaihi jama'atin yatarakamu ba'dhum ala ba'd aljanu sun kai a ce sun zo sun yi cincirindo a wajen annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kul inna ma ad'u rabbi sai aka ce to ga ya musu ka gaya musu inna ma ada'u rabbi ni fa ubangiji na nake kira kar ku zo ni ku ɗauka ni za ku bautawa wala ushriku bihi ahada ba na haɗa kowa da ubangiji ni ma Allah nake bauta kun ga mun fara faran ayoyin da annabi yake nuna shi ba ubangiji bane ba wanda za a kira shi bane ba wanda za a ce muke mukunsa bane annabi bai san gaibu ba komai Allah zaka je ka tambaya Allah zaka roƙa sai ce kul inni la amliku lakum darran wala rashada ni dinna da gani ban mallaka muku cutarwa ko kuma amfani ba ma'ana da Allah zai zai turo muku bala'i ba zan yi rage muku ba da Allah zai hana ku wani amfani ni ban isa na turo muku shi ku amfana ba in ji annabi inda kun bata in ba Allah ne ya nufa ba zan iya shiryar da ku ba in kuka shirya in ban so ba Allah ya so ba yadda na iya kul inni lan yujirani min Allah ahadun yace kuma ku jima babu wanda ya isa idan kul inni lan yujirani ai ba wanda zai tsamar da ni daga Allah mutum ɗaya idan wata masifa Allah ya turo min ba wanda isa ya kare ni inji annabi sannan walan ajida min dunihi multahada babu wata mafaka da zan samu idan Allah ya nufe ni da azaba ko da wata cuta ba inda zan fake sai ta same ni shi yasa wani waje Allah yake fada game da shi yake cewa in yamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu idan rashin lafiya ko cuta ta same ka ba wanda zai iya dage maka sai Allah shi kadai ba annabin da zai iya maka ba mala'ikan da zai iya maka ba wani shehi ba jama'a Allah ne kadai zai maka wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlihi in kuma Allah ya nufe ka zaka yi kudi zaka yi arziki zaka yi lafiya wallahi duk makiyanka na duniya in sun hadu dan ka talauce wallahi ba za ka talauce ba sai dai su tsine maka su ga kudinka kuma yana ƙara yawa su zage ka su ga gidanka yana albarka to abinda za ka yi karka yadda ka nema a wajen mutane ka nema a gurin Allah subhanahu wataala ka ce Allah kai ne mai mun na ba ku kissan wani aboki na ku aboki na ya ba mu kissan wannan bawan Allah a gurguje saboda tsantsan yadda Allah shi zai masa kun san mutane masu mai su tafiya hajji duk wanda zai je aikin hajji sai ya ga a duniya kamar banda wannan hajjin babu wani abu kuma na ni'imar duniya da yake son samu a ce ka an sayi kujerar makka ka samu fasfot mutane da yawa ɗaruruwa ba su samu ba jibi za ka tafi kuna jin waɗanda labarin a gurguje zan ba ku shi an zo airport ana sikirinin kuma shine jirgin ƙarshe daga wannan jirgin duk wanda ya misin ba shi ba aikin haji shi kenan wannan mutumin aka nemi passport ɗinsa duniyan nan aka rasa gashi ana ta shiga jirgi ana ta shiga jirgi ana ta shiga jirgi shi passport ɗinsa a rasa kuma kasan ba a hawa jirgi sai da passport in ka je saudiya ma za a dawo da kai wannan mutumin gardi ne an duba jakunan mutane an tabbaya saura mintuna kaɗan jirgi ya tashi mutumin nan ya ce wani kam wani ɓata lokaci nake ta yi ne ina ta binciken mutane ga allah mai cire bala'i kawai ya je ya alwala kawai ya zo ya zauna ya yi nafila raka a biyu ya yi nafila raka a biyu kawai ya hau wace aya ne ma'anar ma'aikar karfi yawa inni maglubun fantasir ya ɗauko wannan ayar wace ce akwai ta mana wannan tambaya da wannan ayan ko kawai ya ɗauko wannan ayan inni maglubun ba yawwa rabbi inni maglumun maglubun yawwa maglubun fantasir rabbi inni maglubun fantasir ya rika maimaita ayan nan ya Allah ka ganni ba ni da ƙarfi Allah taimake ni ba dabara ba mafita ya Allah sai kai ya rika maimaita ka ya rika maimaita ka ka san ganni sai tilawa yake sai wani mutum ashe sai wani mutum yazo ta bayansa yazo sai na taba shaka malam malam bari ku ga yaqini na addu'a kun ga mutumin nan yayi yanzu wanda rani ne ga ina kallon gabar ina ta yin addu'a malam malam yana taba bayansa kawai sai haka me yake nufin yayi haka na'am me za a bashi passport dinsa ya ce shi a zuciyarsa ya za a yi na koma gurin Allah a ce ban yi nasara ba ana taba shi yana cewa miko kawai shi ba ba magana shi bai yadda ma mutum bane kawai mala'ikan da Allah ya koyi bashi passport ba ya son ganin sa kawai bashi passport yace haba malam ka tashi mana kai kadai ake jira ga passport ɗinka ka zo kawo jirgi yace yawwa sannan ya karba ya juya ba ba godiya yace wa zan gode wa Allah zan gode wa shi nayi addu'a yanzu ya turo ka kai dan aikan Allah ne wannan a nuna maka wallahi karkarke wani karka yarda wani wai a duniyan nan kake ji in ba shi ba za ka rayu ba rike ubangiji shi kadai yi tawakkali ga Allah miƙa masa lamarin ramarinka yi kadai ta Allah karka yi shirka da ubangiji ka ce ya Allah gani nan ni makaskanci ne ba ni da tasiri ka kalle ni ya ubangiji ka yafe min kurakuraina ya Allah ga abin da nake fiskanta ya ubangiji ya Allah yar uwata wance ta yi aure wance ta yi aure wance ta yi aure ya ubangiji baka manta da ni ba na sani ya Allah wallahi baka manta da ni ba kawo min nagari ya Allah ni ma neman aure nake ya ubangiji ka taimake ni ya Allah kasuwanci na ga yadda yayi ya ubangiji kai kade zaka min ba wani wanda zai iya min ya Allah duk 'yan kasuwan nan da kake ganin suna kaza suna kaza ya Allah kai kadai ne zaka yi wallahi sai kaga Allah ya turo 'yan kasuwa an ce a yi mitin kasuwancin wani ya samu matsala sai ka ji wasu 'yan kasuwan suna da miliyan bakwai miliyan takwas kai sai kaga an tara maka miliyan arba'in da wani abu wa ya turo Allah amma ka je gaban wancan ka faɗi ka je walan ajida min dunihi multahada ba wata mafaka idan ba Allah ba la manja wala malja la malja wala manja lailai sai a gurin Allah sai annabi ya ce illa balagan min Allah wa risalati ni fa aiki na kawai isar da sakon Allah nake yi abinda zai iya samun ku ba za ku kare kanku ba ni ma shine ai lan ajida min dunillahi malja'an illa an uballiga anhum ma ursiltu bihi ba ni da wata mafaka a wajen Allah kwanciyar hankali na haduwa na da ubangiji shine na isar da sakon annabi Allah ma'ana zaman lafiyar ka kai ma a wajen Allah shine ka bi Allah illa balaga minallahi wa risalati to dan ne zan sa samu tsira inji annabi in nas isar da sakon Allah ke ma in kin bi Allah kenan wa may ya'si Allah wa rasulahu in ko ka saba wa Allah ka saba wa manzo fa inna lahu nar jahannama khalidin fiha abada lalle wutar jahannama ne kuma zaka dawwama a cikin ta hatta idza ra'aw ma yu'adun har in kafirai za a zo lokacin da da za a nuna musu abin da ake ta musu alkawari suna ganin ba za a yi tashin alkiyama ba fasa ya alamuna a lokacin ne ido zai rena fata man afu nasiran wa aqallu adada fasa ya alamuna hina ha hina ha man afu nasiran wa mani allahu min al'azab ya su gane wanne ne mafi raunin mai taimako wa mani al'aqallu adada wane ne kuma mafi kaskanci muminai ne ko kafirai wane ne makaskanci wane ne kuma ba shi da mataimaka kamar Allah yana musu habaici ne za su gane lalle ranar tashin kiyamman nan su ne afafu nasirin su ne ba su da wani wanda zai iya taimakonsu sannan kuma su ne ba su da kata'us mumine ne masu nasara mumine ne masu wanda za a taimake su Allah zai taimake su shi sa wani waje Allah kita hata idara au ma yu'aduna immal azabu imma sa'a fa sai alamuna man huwa sharrun makanan wa atahu junda a lokacin za su gane suwaye lalatattu suwaye ba su da wanda zai iya shigo musu su ne kafirai amma muminai su suna da Allah ba ni da kowa sai Allah to shikenan ka gama akwai faɗan siyasan da ya fito an ce an ce da mashin da yar tsohuwar mashin ɗinsa lokacin da ya fito ko tsohuwar mota ne tsohuwar mota tsohuwar mota kuma gwamna zai nema wani mutum ya masa isgilanci cikin masu kuɗi masu neman gwamna wai ke tafi da Allah wannan banda Allah ba shi da kowa la ilaha illallah wallahi kuma wanda ba aiko shi ne mai kowa wallahi kuma wannan da aka masa isgilancin wallahi da ya karɓi kujeran sai da ya shekara takwas shur ka tuna shi wallahi sai da yi shekara takwas kuma har yau dinnan ba dan shi mumini bane bawan Allah har yau dinnan da in yace zai zo ya fitinan siyasa a wannan jihar har yau sai ya fitine su amma da ke mutumin kirki ne bawan Allah ne ba wannan hayaniyan yake so ba amma an ce wai ba shi da kowa sai Allah wallahi sai da rike shekara takwas ya hana wanda ya faɗin nan zaman garin ma ya hana shi zama in ya shigo gari a hankalinsa a tashe ki to in ka ce min bani da kowa sai Allah ai da kai ka gama ai ni ka gama tukuici ka gama bani dama ni shine nawa ka kwanta da Allah ka tashi da Allah ka dogara ga Allah ka garfin asiri wa sayalamu alladhina kafaru zalamu ayyamun qalbin yanqalibun wani waje Allah zai ce wa inna au iyyakum la la hudan au fi dhalalin mubin na'am alarma
قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من اغتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا
alarma ƙurani da daɗi in ana baka labarin annabi ba za ka ƙara jin daɗi ga zaƙin ƙur'ani ga kuma maganan annabi ake sallallahu alaihi wasallam ƙul aka ce ya kai annabi ka gaya musu in adari ai la adari ni ban sani ba a ƙaribun yau ne za a muku azaba matu adun azaban da aka ce za a yi muku nan yau ne za a yi ta am yaj'alu lahu rabbi amada ko kuma akwai sauran lokaci mai nisa wallahi ne ban sani ba je ka gaya musu kai baka sani ba domin kai baka san gaibu ba ina jahilai waɗanda ba su fahimci qur'ani ba wanda suke ɗaukan sifan Allah su bawa annabi suke cewa annabi wai ya san gaibu annabi bai san gaibu ba amma annabi Allah yana sanar da shi wasu gaibu to in an sanar da kai wani gaibu sai a ce ka san duka gaibu yanzu annabi bai san san da za mu mutu ba annabi bai san san da za a yi tashin alkiyama ba annabi kansa bai san san da Allah zai dauransa ba sai da Allah ya sanar da shi Allah yana sanar da annabi wani abu Allah yana sanar da annabi wasu abubuwa amma ba za mu ce annabi ya san gaibu duka ba a'a Allah zai iya sanar da shi za mu samu a gaba ai a gaba za mu samu Allah zai iya sanar da kai wani abu daga cikin gaibu to sai aka ce ka sana ka gaya musu ni ban san azaba da an ce za a saukar muku din nan yanzu ne ko gaba ba ban sani ba saboda ni ban san gaibu ba sai a gaba ma aka ce ka gaya musu masanin gaibu fa Allah ne alimul ghaibi fala yutir ala ghaibihi ahada Allah shi kadai ne ya san gaibu ni ban sani ba kuma baya gaya wa kowa gaibunsa sai wa illa man yatada min rasulin Allah yana faɗa wa abin nan gaibunsa da wani wanda ya zaɓa na annabawa sai ya sanar da shi wani abu ai la yutri Allahu alal ghaibi ahadan illa man tadahu bi rusulihi wa inna Allah ta'ala yutlihu ala ma sha'a minhu Allah sai ya nuna maka abin da ya ga dama wasu daga annabawa sai ya sanar da su wani abu na gaibu yanzu abin da zai nuna maka annabi bai san gaibu ba lokacin da aka yi wa annabi Aisha kazafi da aka mata kazafi a cikin garin Makka a cikin garin Madina aka ce aisha kaza aisha kaza da annabi ya san gaibu ana fada zai ce mi sai ce ƙarya ne amma sai da ya kwana arba'in yana jiran wahayi a zo a gaya masa menene al'amarin nan a wajen annabi akwai suratul munafiqun a qur'ani ko babu me ake nufi da suratul munafiqun sune wanda suka boye imani a wanda suka bayyana imani amma suka boye kafirci da annabi kuma Allah annabi ya ce Allah bai bayyana masa su ba annabi kuma bai san su ba da annabi ya san su zai ce kai munafiki ne da shiga tafi kai munafiki ne da shiga tafi kai munafiki ne to annabi bai san gaibu ba shi yasa suka bashi wahala idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah ko wallahu ya'lamu innaka la rasulullah wala yashhadu innal munafiqina lakadibun kaga Allah ne ya sanar da shi amma da ya tashi sanarwar ma Allah ya ce wallahi munafukai ne amma bai ce da wane da wane da wane da wane da wane da wane ba a'a saboda annabi bai san gaibu ba illa man yata min rasuli Allah zai iya zaben wani daga cikin annabawa ya sanar da shi wani kadan daga cikin gaibu ya sanar da shi wani abu goyayye fa innahu yasduqu min bayni yadayhi wa min khalfihi rasala fa inna Allah yursilu min amamin rasul alladhi yutli'uhu ala ba'dil ghaib Allah zai iya sanar da ubangiji ai Allah zai iya sanar da manzanninsa wani sashi na gaibu min khalqihi na daga bayinsa harasan min al malaikati yabuzuna min ash-shayatin la yastati'una taqlitu al wahyi alayhi aw istiraqi shay'in min liya'lama an qad ablahu liya'lama an qad ablahu risalati rabbihim Allah zai iya sanar da annabi wani abu na gaba ko na baya liya'lama an al-ablagu risalati rabbihim wa ahata bima ladayhim wa ahsa kull shay'in adada liya'lama an kan ablagu risalati rabbihim Allah subhanahu wataala ya kiyaye manzanninsa mala'iku Allah ya kiyaye manzanninsa da mala'ikunsa mala'iku kariya ne ga manzannin Allah liya alama ilma wujudin wa zuhurin annar rusula domin a sanar da cewa su manzanni ƙatta makkano min tabbatigir salatihi kamaliya don a tabbatar annabawa sun isar da saƙonninsu kamar yadda yake duna an yi kalita ha ma yi labbisu alaiha au yi baddiluwa ba tare da wani abu na rudani ya shigo wa annabawa wannan suna da wannan security din wa ahata bima ladaihim ai wa kad ahata ilmu Allah ta'ala bi kulli ma inda rusul ubangiji kuma ya gama ilimin sa gaba daya da abin da annabawan nan zasu yi da abin da aka aika su da shi wa ahsa kulli shay'in adada sannan ubangiji kowane abu kuma ya san yaya yake kwana nawa zai yi shekara nawa zai yi sallallahu subhanahu wataala shine ya sanar da annaba wani abu na gaibu ya hana su sanar da wani abu sannan ya tura musu an mala'iku su taimake su wajen isar da wannan saƙo ɗin babu wani abu wanda zai taɓa musu saƙon zai same su Allah Ubangiji ya ba su security don a sanar da mutane Allah subhanahu wa ta'ala a'lamu haisu Allahu a'lamu haisu ya ja'alu risalatahu Allah shi ya san inda yake saka saƙonsa da yanda za a yi da saƙonsa nan ne muka zo ƙarshen wannan sura gobe insha Allah ta'ala za mu shiga sabuwar sura suratul muzammin ya ayyuhal muzammin qumil layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila insha Allah gobe za mu tashi wannan sura din sai zamanin gobe complete sura za mu za mu iya gama ta duka insha Allah ta'ala sannan akwai akwai fa'idodi akwai fa'idodi masu yawa da kuma fitar da wasu hukunce-hukunce wanda lokaci ba zai bar mu ba ƙarƙashin illa manir tazamir rasulin ɗin nan akwai matsaloli na aƙida wanda gobe ina son Allah da za mu fara tattauna su za mu yi nasin za su ɗauke mu kamar 10 minutes insha Allah ta'ala sannan sai mu ƙara fito da hukunce-hukuncen ƙarshen sura ɗin sai mu shiga sabuwar sura in Allah yadda subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh